كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya sabata ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya shirya da mu zuwa ga musulunci muna gode masa ba mu zamanto masu shirya ba da ba dan Allah ya shirya da mu ba muna gode wa Allah akan dukkan ni'imomi da ya mana musamman ni'ima ta musulunci alhamdulillah babu wata ni'ima da tafi ni'imar musulunci muna gode wa Allah godiya mai tsarki mai albarka kamar yadda Allah yake so kamar yadda ya yadda ina shaidawa babu bamta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala babu ubangiji abun bauta da dacewa in ba shi ba da cancanta kuma in ba shi ba ina shaida annan Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne afdalu nabi wa ashrafu nabi wa azka nabi mafi falala a cikin duk annabawa gaba daya mafi daukaka a cikin duk annabawa gaba daya mafi tsarki da samun matsayi a wajen Allah a cikin annabawa gaba daya da shi da iyalan gidansa da sahabbansa manya-manyan bayan Allah da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashi alkiyama suka yi ƙoƙarin shiriyuwa da shiryarsu yan uwana musulmi hidima wa addini aiki wa musulunci wannan aiki ne na har abada iya rayuwar dan adam babu wani lokaci da mutum zai wayi gari a ce wai baya yi wa Allah aiki wai baya yi wa addininsa aiki matukar mutum ya zama musulmi matukar ya shigo duniya to lalle akwai hakkin hidima wa Allah hidima wa addini a rataye a wuyansa hidimar addini taimakon addini ba ya keɓanci wasu al'umma ba ne cikin mutane kuma ba wani nauyi ne da ya shafi wasu jama'a kadai ba wallahi kowa da irin yadda zai ba da gudunmuwarsa amma abin tausayi da yawa yau wasu mutane sun ɗauka kurin mai taimakon addini shine mai kuɗi kurin mai taimakon addini shine mai mulki ko mai sarauta wannan tunani ne gajeren tunani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da annabawan Allah sun buga mana misalai cewa ana iya yi wa addini ko babu hidima ko ba ko kobo kuma ya kamata mutane su gane cewa hidimar addini ba sai da abin aljihu kadai ba mutum ya miƙe kafa ya zauna yana kallon wasu suna neman aljanna shi kuma ya zauna yana sa ido akan wasu a'a da mai hali da mara hali da talaka da mai mulki dukkanmu gaba ɗaya akwai nauyi akan sai mun yi Allah aiki kuma ina gaya muku akan wannan mumbarin kowa yau ya tsaya ya binciki kansa ya je wai me yake yi wa Allah kowa ya tambayi kansa ni kan me nake yi wa addinin Allah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowa ya gaya wa kansa me kake yi wa Allah wanda yau in ka mutu za a ce kana yi wa addinin Allah hidima kuma kana za ka tsaya gaban Allah ka ce yau Allah ga abin da na yi wa addininka wannan musulunci me kake masa ka gaya wa kanka gaskiya kada ka yaudari kanka rashin yin wannan tunanin ne yasa addininmu ya zamanto a wulakance rashin jin cewa ni ma ina da haƙƙi in ba da gudunmawa a musulunci sai ya zama a wulakance yanzu ga misali za a zo ana ta neman taimako a masallaci a ba da taimako a ba da taimako kowa yana tunanin taimakon nan watakila wuta za a gyara taimakon nan watakila bohol da masallaci ne lalace taimakon nan watakila masallaci ne za a yi masa renovation duk aikin da za a nemi taimakon nan akan a zo a yi shi insha Allah akwai musulmi masu sallah a masallacin nan da suna yi wannan aikin muna da masu gyaran wuta muna da plumber masu gyaran ruwa muna da injiniyoyi magina muna da masu gyaran kaza komi muna da shi duk abin da ka sani muna da shi amma insha Allah idan za a kira mutum ya zo ya aiki a musulunci ya ai masallaci baya tunanin bari ya sa gudunmuwar su shi ma ya taimaki addini amma in a masallaci an nemi taimako ba a bada taimako ba sai ya ce mutane ba sa bada taimako amma shi ma a sana'arsa baya taimakon addini akwai waɗanda Allah ya ba su dama lokaci yanzu bari buga muku misali a nan masallaci a unguwan nan akwai matan aure a nan unguwar suke suka zo suka sami suka ce malam muna ta je ana wa'azi ba mu da kudin da za mu ba da taimako a masallaci ran juma amma mun yi alkawari duk ranar alhamis da yamma za mu zo za mu share masallacin nan mu wanke banɗakuna da masallacin mata da na maza ni dai ban san iya adadin shekarun da waɗannan matan suke ba suna nan sun fi mutum goma sha sun nemi izinin mazajensu su kawai abin da suke bayarwa gudunmuwar su zo share wannan masallacin ku zo ku gaishe cikin haske da turare da tsaftacewa matan aure ne ke zuwa su share shi duk rana alamis suna nan yanzu haka a masallaci muna sallah da su amma wani yana da kuɗi yana da miliyoyin kuɗi yana da wadata bai taɓa tunanin cewa ma'aikata nawa ake da su a wannan masallacin da ake biyan su albashi ba yanzu wannan masallacin wata ƙaramar ma'aikata ce wannan masallacin wata ƙaramar ma'aikata ce wata ƙaramar jami'a ne wani ƙaramin wani wuri ne da yana da cike da ma'aikatan da ake biyan su albashi idan har mace matar aure za ta zo ta ce bari in ba da gudunmuwa ta don gudanar da wannan masallaci masallata su ji daɗi hankalinsu ya kwanta su ibada to kai a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ko ɗan kasuwa wani kwabo ka ware cikin akwatunan masallaci da taimakon da ake nema ko kuma wani lokaci ka ware ko wani ma'aikaci ka ware ka ce bari ka zo ka taimaka masa ka taimaka wa masallaci ka ce ka ɗauki albashin ma'aikaci shekara guda ka rinka biyansa ka ce masallaci ta daina biyansa an ajiye mutane suna aiki ana ba su taimako ana ba su albashi da naira goma ashirin ashirin da ake zagawa ran juma'a ana karɓa amma a banzan bazara injin gidanka a wata biyu sai ci maka naira dubu ɗari kaza wayar hannunka tana ci maka kuɗin da sai ya biya wani albashi khidmatuddin hidimar addini kofofi ne da dama daka dole ne kowane ɗaya a cikinmu ya ji cewa akwai nauyi a kansa musamman idan ka zo wajen addini masallaci ne makaranta ne ce ne wannan aikin ya kamata a bani dubu hamsin amma don allah a bani dubu ashirin ni sauran na bayar saboda allah sai kaga Allah ya albarka a kasuwancinka ba ka zama mai tsananta masu addini ba idan ka zo wajen addini sai ka ji bari ka tsananta zuciyarka ba ta da kyau ba ka da tausayi ba ka da jin ƙai shi yasa kuma sana'ar taka ba ta da albarka duk sana'ar da ba a sa ba a cire rabon Allah ka san Allah ka san talakawa a ciki ba ta yin albarka duk aikin da mutum yake yana karban kuɗi yana cin albashi ka gina gida ka hau mota mai tsada ka ɗinka riga kuma ka kasa jin daɗi saboda ba ka cire wani hakki na mutane na ido ba ka cire hakki na dukiya ba ka taimakon wani ballantana wurin da kake ibada yanzu wannan masallacin ba na kowa ba ne duk zama mutum mutum bashi ba ya cikin gadon kowa shaj jafar rahimahullahu ta'ala shi aka gina masallacin nan da sunansa limamu yau yana ina yana kabari da aka zo raba gadansa ba wannan masallacin a ciki ya tafi ya bashi kenan kowa ya sa gudunmuwansa don taimako da ciyar da wurin addininsa wurin ibadarsa wannan ba karamar riba ba ce khidmatuddin annabawa sun yi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi da talakawansu da masu kudinsu ba wanda aka bari a baya wata rana manzo Allah ya ce a taimaka a taimaka saboda Allah ayi wa Allah aiki abubakar da ya ɗebo duk abin da ya mallaka ya kawo duka annabi ya ce mai kabar wa iyali ya ce na bar musu Allah da manzan Allah hadisin yana na ana karanta shi umar ya je tattaro rabin dukiyarsa gaba ɗaya ya ɗauka ya bayar sayyidina usman ya yi wa musulunci aiki barkace saboda taimako taimako taimako da ya ta bayarwa annabi ya ce kai dan aljanna ne an baka gidan aljanna annabi ya ce duk abin da usman zai sake yau ko me zai yi ba zai cutar da shi ba kawai dan aljanna saboda ya amfani da kudinsa ya taimaki addini amma mu yanzu mutum ya gama jami'a yana so zai aiki burin sai aiki ya samu kudi amma ba wai burin sai aiki ya taimaki musulunci ba daidai da aiki fa mutum yana ma'aikata da ya kamata ya taimaka wa mutane aiki wallahi baya dauka yana cikin bakin cikin da muke fama da shi a ce mutane sun samu dama amma ba sa iya daukan yan uwansu aiki ba sa iya taimako yanzu ku duba 'yan agaji da muke da su muna da 'yan agaji muna da 'yan hizba muna shekara sama tun da aka yi masallaci nan muna da su na rantse da Allah kwabo ba a ba su ba su da albashi ba ma ɗinka musu uniform ba ma sai musu takalmi in ya mutu ba ma sai musu kaza amma a cikinmu akwai manya-manyan ma'aikata da suna da hanyar a ɗauki ɗan sanda ko soja ko immigration ko custom amma mutum bai zai zo ya ce ya zo masallaci yan agajin nan da suke aiki don Allah a bani mutum uku tura su kwasan ko tura su yan sanda ko tura su kaza su ma a yi musu sakayya dangane da hidimar addinin suke yi in training din ne suna da na sojan da dan sandan kafin ma su je sojan dan sanda amma haka suke karewa ba wanda yake taimakon su ko muna da mutanen da suna da hali duk mun san su sai mutum ya yi ritaya ya gama sai rinka zuwa masallaci tsawon gaba yana rike tarbi mai 33 me za ka yi mana wallahi ina gaya muku akwai 'yan uwa mu suna da damammaki da za su taimaka mutane ba sa taimakawa ka duba fa aiki kurin ofa ne za ka bayar ka ce a bada suna ka yi musu alfarma amma Allah ba za su yi ba wani a banza zai bar kujerun su kare a banza bare taimaki kowa ba ya ɗauki mutane aiki ya samu lada ya ɗauke su aiki ya yi hidimatun liddin taimakon addini ba zai ba saboda ba orientation na kishin addini kuna nan kun zuba ido kun bari wasu sun cike kujerun in an je guri kaza ba mu bane in an je guri kaza ba mu bane in an je guri kaza duk sun kwace gurara ko muna da ƴan uwan musulmi wanda ya kamata su taimaka mana amma ba sa taimakawa sai kaɗan daga cikin su yanzu yaran mu duk shekara idan an zo za a je ɗaukar soja a falgore na rantse da Allah kowa ya je gani a bakin dajin nan suke zama su tanci su kwana ruwa yana dukansu suna neman soja saboda ba san kowa ba ruwa ita dukansu har a gama orientation camp din a fito suna jira ko wani zai zo rashin lafiya ko za a kira suna ko ya cika sunansa ko wani kaza akwai yaron da ya same ni maraya ne ya ce wallahi wallahi malam na fi shekara kaza ina neman soja kun yi wa'azi kun ce mu shiga mu taimaki addini ni maraya ne ubana ya mutu ban da komai wallahi gidanmu na gado na ɗauka na sayar da shi ina ta bayarwa cin hanci don a taimake ni samu wannan abu na ba wani ya cinye kuɗin ko bai samu ba yanzu idan mutum yana shugaban ma'aikata ba zai ce a nemo masa marayu guda kaza ya ba su ofa ta immigration ba a nemo masa marayu kaza ya ba su ofa ta custom ba a nemo masa marayu kaza ya ba su ofa ta yan sanda ba a nemo masa marayu kaza ya ba su kaza ko marasa galibu hidimar addini ne duka taimakon mutane hidimar addini ne karka dauka taimakon addini sai malami da zai ta wazi a mumbari ko ta karanta washi ne kai ma a kujerarka kana dama to wannan shine musifar da muke fama muna da dama Allah ya ba wasu mu manya dama amma ba sa taimakon mutane kuma rayuwa ce za ka yi ka gama gida ne za ka gina mota ce za ka hau mata ne za ka aura sai Allah ya jarabe ka da matar da za ta ka aura ka taimaka azaba kuma ka zo ka yi ritaya ka mutu da bakin ciki ciwon zuciya ciwon kafa ai ta yawo da kai a kasashen waje ka ki warkewa babu imani babu tausayi a cikin zuciyarka sai ka mutu kana karanta jarida baka je mai kowa ba ka zo ga damar ta kubuce maka yara matasa ga sunan azube ba aikin yi mana zaman banza amma sai mu yanzu anan sai in ga mutum ɗari cikin manya da muke da su a ƙasar nan musulmi suna da manya-manyan kujeru amma abin tambayan wadawa suka taimakawa mu gaya wa kanmu gaskiya ban ce ba a taimakawa ba kaɗan ne masu taimakon ba su da yawa wani baƙin ciki ne da shi bai so ya ga wani ya ci gaba yanzu yaro ɗaya in kai masa hanya ya samu ɗan sanda ko imai gidashin ko kwasan ko na ka masa hanya tunda yanzu Najeriya ta zama hanya ba wani magana kokarin ka ko cancanta hanya ce yana da uwarsa ubanta ya ubansa ya mutu yana da ƴan mata yara marayu a hannunsa da wannan aikin zai ci ya aurar da su ko aure ba zai yi ba amma ya late ƙasa ta wayi gari sai dai ana ta sai da ƙofofin aiki naira miliyan biyar miliyan kaza har miliyan goma a ce wai a ƙasan nan wai koyarwa kwaman koyarwa sai kaje ka biya kuɗi ka sai ofa wani wace irin al'umma ce wannan fa aina tazhabun ina za ku je ina insaniya ina taimako ina dan talaka zai shiga sai ya biya kuɗi a bashi ofar aiki haba jama'a ya kamata mu sake tunaninmu akan menene alkhidmatu lid-din al'amalu lid-din menene aikin addini ba sai gina masallaci kadai ba ba sai tauna rijiya kadai ba a kujerarka aikin da kake yi yanzu wasu suna nan sun kusa sauka sai kun gama sauka bakin ciki zai ishe ku zai yi tunani bai yi wa kowa komai ba yanzu wani a garin su ana lissafa ko mutum ɗaya bai ɗauka aiki ba wani a jihar su ko kaza bai yi ba akwai waɗanda suka samu damammaki a ƙasar nan wallahi al'azimu malam mota mota suke ɗebo yan uwansu daga jihohinsu a kudu su shigo da su abuja su sama musu ayyuka duk su ne a ma'aikatun yayi aka yi suka yi yawa yan uwansu ne suke taimakonsu amma fa ba sa sallah amma mai sallah ba zuciya ga batan basira in mutum ya hau kujerar nan kwakwalwarsa toshewa take gani yake zai tabbata a kanta ayya sai da wani ya sauka kawo wallahi da haka aikin aiki ma addini ana yi da dukiya ana yi da gangan jiki ana yi da tunani ana yi da lokaci ƙur'ani a cike yake da ayoyi da suke magana wa an fiƙo wa an fiƙo an fiƙo nan ba wai fa ciyarwa ne kaɗai na abinci ba fa in an ce al'infaƙu fi sabilillah ana nufin al'amalu liddin musa'adatun nas taimakawa gajiyayyu tallafawa marasa galifu agazawa masu ƙaramin ƙarfi ciyarwa shayarwa cicciɓa addini ciyar da shi gaba har yanzu masallatanmu har yanzu duk birnin takan da muke ciki ba a daina zagayawa ana neman sadakan naira ashirin naira talatin ba wani masallacin juma'a ma limamin tashi ya kan mambar ya ce zama a dan girman allah a taimaka janareton masallaci ne juyan bakin mai ya gagare daga wannan satin bari a sake tayarwa ba ka san wani irin janareto ne taiga ne ɗan dubu arba'in da biyar ka san nawa ne kudin juya man dubu biyu ne da wani abu a juma ake neman taimakon dubu biyu saboda lalacewa saboda rashin zuciya yanzu wani yana gani a taimaka a taimaka shi bai zai taimaka ba sai ya shiga ciwo sai ya shiga cuta sai kuma ya aiko masallaci a taimaka mai da addu'a Allah ya yi ta faɗa a cikin alkurani wa an fiƙu wa an fiƙu ga ayoyi nan barkatai akwai a cikin suratul baqara wa an fiƙu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar ku taimaka saboda Allah kada ku yi rowa Allah ya faɗa a cikin suratun nisa wa anfiqu mimma razaqnakum ko wa anfiqu mimma razaqan wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allah bihim alima Allah ya faɗa a cikin suratul ra'd wa anfaqu mimma razaqnahum kaji wa anfaqu duk labari ake bayar mutanen kirki sun taimaka daga abin da muka azurta su ka duba Allah kuma sai ce muka azurta su ashe dukiyar ma Allah ne ya baka ba wayonka ba ba karfinka ba ubangiji ne ya baka kuma yace ka ba wa gajiyayyu ka ba wa mabukata a cikin suratul hadidi Allah ce wa anfaqu lahum ajrun kabir duk wa anfaqu wa anfaqu a cikin suratul munafiqun shi ma Allah ya faɗa ku ciyar kafin ranar da za ku zo ku yi da na sani lokaci ya kure muku wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum ku yi da'a ku taimaka ku ciyar ku bayar da dukiyar ku ku yi wa Allah aiki shi yafi alkhairi a gare ku a cikin suratul tagafur suna nan ayoyi barkate akan taimakawa ciyarwa agazawa taimakawa ciyarwa agazawa yan uwana musulmi masoya masu karamci madaukaka masu falala bari mu dauki zagaye kaɗan gajere ba mai yawa ba dangane da sira ta annabawa yadda suka yi wa addini aiki a iya damar da Allah ya basu annabi nuhu shine farkon manzo shekara 950 yayi yana yi wa Allah aiki da'awa yake me Allah ya bashi ilimi da haka aikin Allah a wajensa a wannan lokaci da'awa karantarwa walabisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara dubu ba shekara 50 yayi yana wa'azi yana karantarwa da kansa yake bayanin method barnamaj tariƙa hanyar da yake bi na da'awa ya ce inni da auta kaumi lailan wa nahara na kira mutane na da'awa al'amalolijin da'awa aikin addini ne na kira mutane na dare da rana kaji yayi da daddare yayi da rana suka yi ta gudu ni kuma ina ta bin su falam yazidhum du'a'i illa firara in ne musu wa'azi sai su ɗauki rigunansu da tsummokanansu da hannayen sai su sa a kunnuwan sai su toshe wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara su doge su kijin wa'azi su ta girman kai summa inni da'awtuhum jihar sannan sai in dawo in je a fili in tawazi al'amalu lid-din aikin addini kenan annabi nuhu yake yi dawa ila Allah naje ne bi su gida gida suka yi girman kai na sauƙaƙa kaina na bayyana musu na bi su a ɓoye thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra na bayyana na je a ɓoye ina bin su ina musu dawa ina tallata addini wannan addini na musulunci da yau baka taba cewa wa wani kai musulunci ba baka taba gaya wa wani abokin kasuwarka ka musulunta ba baka taba gaya wa wani abokin karatunka ka musulunta ba yanzu fa saboda rauninmu na rantse muku da Allah daya kun ga dai gari irin na Kano wallahi malam gida gida ake bin mu ana tallata mana kiristanci har unguwan mata ne yan bushara suke zagayawa da pamphlets ɗinsu gida gida suke bi suna tallata mana kiristanci me yasa saboda ba ma zuwa mu yi da'awa duk da'awar mu ta kare a masallaci shi ma ba kowa yake zuwa ba bulugul marami ne umdatul hakam wanda ya ga dama ya zo wanda ya ga dama bai zo ba ana da'awa a kasuwa ba Allah ba a kiran Allah ba a cewa Allah ka zama ma ba kauye in ka kira Allah a ma'aikatunmu na gwamnati ana da'awa mm sai kaɗan amma mu suna mana da'awa a kanmu mu suna da'awa a nan masallacin a nan akwai mutumin da ya je wani ƙauye cikin ƙauyukan nan na kano rijiya ce ta burtsatse ya bubbuga ya je zai sha ruwa mutanen ƙauyen suka hana shi suka ce musulmi ne kai ce eh ya ce to in za ka sha ruwan nan sai ka kira yesu almasihu don wannan rijiya ta yesu almasihu ne a nan kano me yasa muna zaune ga sabon gari nan malam iya ganinka wace ƙungiya ce su waye suke da tsarin da suke zuwa su je su yi musu wa'azi a su suke shigowa gidan muna wa'azi an taba zuwa an yi taron wa'azi a can ina waɗanda suke da turanci a cikinmu suka iya an shirya su su ringa zuwa suna dawa in mutum ya nuna ya kai wani guri ma fa bai so ma fa a ce wai yana da'awa bai so tallata addinin ma abun ƙauyenci ne abun tsoro ne kar ku dawo mana masifa ku bar mu kawai mu gama lafiya yau na za ka gama lafiya ba ka kira zuwa ga hanyar Allah sun gama da mu a garin nan na faɗa amin barin nan na maimaita duk mutumin da zai hau wata luxurious bus mota da za ta ce inugu ko onacha wallahi sai an masa wazi kiristanci ko yana so ko baya so kana shiga za a ce close your eyes in the name of Jesus Christ ita wazi ko ka ji ko karka ji ko ka yadda ko karka yadda a Kano ne kuma sai amma wa'azi daga nan za a yi ta buga ma wa'azi har ciro ma wa ya dire sauka ya biya kudin mota ya sake dawowa sai dai in ba za ku hawo motocin ba to daman motocin ba ku da naku ku ba ku da shi sai ga dara kuna kasuwanci amma boss da za a hau a je Lagos a je kaza kwaya nawa ne naku ba ku da shi da haka tunda ba ku da naku dole kuma suna da nasu kuma su yi muku wa'azi can sun rike nasu nan gurin kuma sun zo sun mamaye shi ma nasu ne abubuwa da yawa ba ku da shi sai ga daren mu musulmi ne islam islam ainihin islam biduni khidmatin din ina musuluncin da ba wa addinin Allah aiki kuna jin da haka addinin zai yalo kuma na faɗa ina maimaita da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba wallahi kyawawan mu'amalolin suke nema da ƙoƙari da himmar yaɗa musu addini wallahi za su musulunta ai da kansu ma suke zuwa wani ma da kansu zai zo ce ya musulunta musulmi nan muna bukatar mu sake tsari a duk inda muke ga kurkuku ga asibitoci ga ina ne suna bukatar da'awa kungiya nawa ce take da alkawarin duk wata sai ta je asibiti ta yi da'awa ta raba musu lemo buhun lemo guda ɗaya nawa ne dubu nawa ne buhun lemo guda ɗaya idan ka bar gadon asibiti duk wanda ka bashi wannan lemon kwaya ɗaya kwaya biyu sai ya ce Allah saka da alkhairi yanzu ba za mu iya ba amma idan za ka je asibiti in kaga bencin da ake zama sai ga an sa cocin kaza ne ta kawo shi bencuna fararen kujeru da ake zama donation ne from church kaza idan ka je gidajenmu gidan yara sai ka ji an ce coci kaza ne ta kawo musu abinci church kaza ta taimaki kaza idan ka je gidan kurkuku taburmai akwai inda muka tarar da taburmai na sallah church ne suka kawo musu ina kungiyoyin musulmi ina al'umma musulmi ina attajiranmu ina masu kudinmu ina 'yan siyasanmu ina manya-manyan jami'anmu na gwamnati suke da kudi haka mutum zai zo ya tara sai tara bakin ciki ya mutu da bakin ciki hasbunallahu wa ni'mal wakil kun ji annabi nuhu ya sauke nasa ga annabi yusuf mala annabi yusuf a rijiya aka jefa shi fi ghayabatil jubbi tsintarsa aka yi rijiya aka zo ana jan ruwa aka tsinci annabi yusuf daga cikin rijiya ya fito daga rijiya kuma aka danna shi kurkuku ka duba jarabawar rayuwa annabin Allah a tsunduma mutum a wata rijiya mai zurfin bala'i Allah ya tsare shi amma wallahi yana fitowa kurkukun nan malamai suka ce a daure a kunkume haka aka shigar da annabi yusuf amma yana zuwa mai fara yi da'awa saboda damar da ya samu kenan sai ga yau annabi yusuf yana cikin wahala ga zalunci da ake masa ga nisantar iyaye da gida ga matsin rayuwa wallahi idan aka gaya ma kurkukun da annabi yusuf ya shiga wannan gidajen kaso na kurkuku da mutane suke shiga wallahi kamar aljanna ne amma ya yayi haka ya haƙura kawai sai buɗe makaranta addawa ko ina ake dawa shi musulunci addini ne mai albarka shi so yake a shigo albarka alheri na musulunci kowa ya shigo ya samu ba addini ne na rowa ba ba addini ne da baya so ne shiga ba wallahi sai gashi gidan kurkukun nan malam take ta dawo makarantar tauhidi a duk tsawon shekarun da annabi yusuf ya yi a kurkukun nan ba rana da ba a karatu ashe mutum ya samu dama ba abin da zai ba abin da zai ba kenan ana bin mu bashi a ko'ina mu tallata wannan addini da kyawawan mu'amala da ilimin da Allah ya bamu da aljihunmu da tunaninmu komitin ne aka gayyace ka na aikin addini ya haƙuri ka zo tun da ba kokobo za ka bayar ba ka ba da lokacinka annabi yaqub alaihi salatu wassalam har da zai zo zai mutu bai bari wa addini aiki ba babban abin da ya ga zai yi shine ya da'awa ya bar ƴaƴansa su mutu akan tauhidi ya tara ƴaƴansa duka yace kai mata abu nuna min badi me za ku bauta bayana malam mutuwa zai yi wallahi an ba mu labarin wani zai mutu yana gadon asibiti ka san me yake cewa kasuwa kasuwa kasuwa an yi ciniki an yi ciniki yaro yana cewa baba ka ce la ilaha illallah saboda me wannan kasuwar ita ce a ransa wannan cinikin shi ne gani yake zai yi zazzabi ne ya tashi daga nan ya wulla ya wuce ka taba tunanin cewa ka tara 'ya'yanka ka tabbatar akan wace aƙida suke kai ka taba kiran 'ya'yanka kai asambulin ɗinsu ka haɗa su ka tuntuɓe su da matan auren da na gida da na waje ka ji akan wace aƙida suke ka zo kana lazumtan masallaci kana sallah kana zikiri kana ibada ƴaƴanka suna can su zama ƴan bid'a ko sun zama marasa addini wata ce malam ga yaro na baya sallah me yasa yace wallahi bana son sallah amma yana rike da wayar da tafi miliyan ɗaya uban sai sai masa baya fa sallah kuma ya ce baya son sallah amma duk luxury na duniya za a yi masa an kai shi university mai tsada yana sa kaya na kekere ne duk hidimar duniya za a yi masa amma shi kuma bai zai yi wa Allah hidima ba a'a da cefane a hannuna da hidimarka a hannuna ba za ka ba Allah ba kuma ni in bi kan maka la ya cewa za ku bauta bayana suka ce aina abudu ilahaka wa ilaha abaik za mu bauta wa Ubangijinka da Ubangijin iyayenka Ibrahim wa Isma'ila da Isa, ilahan wahida, Allah na tauhidi. Haka ya mutu ya basu akan tauhidi, ya gama, kaga malam ashe akan gadan mutuwa ma ana yi wa Allah aiki ku duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara 23 ya kwashe ana masa wa'ayi wahayi gaba da hidimar addini yake daga ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da hidimar addini ya kare bai da lafiya yana cikin zazzabi yace a dago shi ina al'ummarsa aka ce suna masallaci lokacin sallah yace a jashi yuhada bainar rajulaini baya iya takawa wallahi annabi aka rungumo shi aka rike kafada su kafa warijilahu takhuttu al-ard kafafuwan suna jan kasa yace aina al-umma ina al-ummata aka ce hum fi salat suna sallaci akai ne aka ja shi ya je ta dakin Aisha ya leko ya ga mutane suna sallah bayan sayyidina Abubakar yana sallah yana ta kuka saboda ya ji yanayin da annabi yake ciki a shi ajalin ƙarshen kwana ne amma a wannan yanayi da annabi ya ga mutane suna yin sallah kawai sai a ga murmushi a idan shi inna hal amana amana ce da Allah ya ɗora masa ya ga cewa ya isar ya tafi ya bar al'umma suna sallah amma mu yanzu na mutum yake mutuwa ya bar iyalinsa a lalace shaye-shaye sace-sace ɗauke-ɗauke duk yayanmu ne musulmi saboda rashin kulawa ibadarka sallarka azuminka zakarka kazaɗinka wallahi idan baka tsaya ka kula da tarbiyyar 'ya'yanka ba za su zama maka get za su na ka shiga aljanna ran tashi alƙiyama ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum ku kiyaye kawo kanku Allah bai shiru ba sai ce wa ahlikum nara da ku da iyalanku dole sai kawo mata ka tarbiyya islamiya dole sai kawo yayin ka tarbiyyar addini dan ka kubuta daga wannan wutar da take waquduha nasu wal hijara makamashin ta mutane ne da duwatsu so ba girin girin ba ba tare yaya ba ka haifa ka haifa ka haifa amma mai ka musu duk uban da ya tara yaya ya sani kowane ɗaya a cikinsu sai Allah ya tsaye da kai ya tambaye ka a kan shi ka yi iya abin da za ka yi abin da ya fi ƙarfinka Allah ya sani tarbiyya ta zama babu ita sai kaɗan in ka ga an tsare ka an ɗaga maka wuka za a kashe ka ɗan wani ne wataƙila ko aure bai taɓa yi ba in ka ajiye kayan aka sace ɗan wani ne ya zubar da shi akwai 'ya'yan da iyayensu ba san cin su ba san shan su ba sai ya haihuwa wallahi yana haifan su bai san iya suke cin abincin rana da dare ba wallahi bai san wace makaranta ɗansa yake yi ba bai sani ba ɗansa yana zuwa jami'a ko yana zuwa islamiyya ba ruwansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar litinin sai gashi an ɗauko shi a ranar da ya rasu ana ɗauke da shi yana kallon al'ummarsa suna yin sallah bayan sai na abubakar yana musu nazarar tawada kallon bankwana ya ga sallarsu ta yi ya ga addininsu ya yi sun tsaye da shari'a sun tsaye da musulunci bayan tauhidi shikenan bayan damu ya ce musu allahumma fashhad ya allah ka shaida na yi duk abin da ina so in shaida muku duk annabawan Allah da manzannin Allah wallahi ba su bar duniya ba sai da suka sauke nauyin da Allah ya dora musu na isar da sakon Allah su daman ba da kuɗi suka share ba sabon annabi sun yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun karbi addini baka da baka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi musulunci sun samu kishin addini son Allah son shari'a son ibada son da'awa duba tufail ibn amr dausi wanda ya zo makka zai musulunta ƙuraishawa a lokacin da suke ganiyar yaƙar musulunci fada da musulunci duk bako in ya zo sai a ce karka bi wannan muhammadu kakkabe shi yana raba mutane tsakaninsu da iyayensu yana raba mutane da addininsu yana raba mutane da al'adarsu kakkabe shi wallahi tufail sai da aka sa mai auduga a kunnensa ya ce zai je haram dan kai ya ji abin da annabi Muhammad yake faɗa yana zuwa ya cire ya ji ya ce kai na yi imani da wannan kawai ya imani ya musulunta dufailu yana musulunta ya ce ya rasulallah don Allah ka tura ni garinmu ka tura ni wajen mutanenmu mutanen daus mutane ne mazinata sun shahara da zina ka tura ni ne musu wazi mahallu shahid daga musuluntarsa har ya kama yi wa Allah aiki kai yau shekarar ka nawa me ka taɓa yi wa addini kana gadara kai musulmi ne kai matashi ne kai kai kai kai me kai wa musulunci kafin ka mutu idan kuɗi ne da kai me kai wa addini a cikin dukiyarka idan mulki kake wani taimako ka taimakawa wani mai wa'azi na maguzawa ya zo ya same yake cewa malam akwai fa gyara a kano na ce kwarai ya ce wallahi muna zuwa wa'azin maguzawa a cikin ƙauyukanmu na kano akwai ƙauyen da na saka dubu goma na ce duk mutumin da ya zo ya karanta fatiya daidai ya ce ya ce duk ƙauyen sun fi mutum dubu nawa wala ba wanda ya iya fatiya a cikin wanda suka zo wallahi babu ya ce za a ji a musuluntar da mutane amma ba wanda zai karantar da su an ji an yi da'awa ko 'yan da'awa akwai da'awa amma ba kuɗi dole a ɗauki malami da za a kai shi a ajiye shi ya rinka kwana uku hudu a ƙauyen na yana koyar da su faci yana koyar da su arkanin islami dole a biya shi abin da zai ci da abin da zai sha to babu yanzu ba za ka iya zuwa ka samu ƙungiyar da'awa ka ce a baka mutum goma ka ɗauki nauyin da'awarsu na shekara ɗaya ba za ka rinka ba su dubu goma goma ka ce a baka akawun ɗin ƙungiyar a baka akawun namba na yara duk watan duniya ka rika tura musu dubu goma ku je ku yi da'awa ka ɗauki wani ka ce kai kuma ka sa ido kana bibiyar su ka baka dubu ashirin yanzu ba za ka iya ba yanzu ba za ka iya zuwa masallaci ungo ka ce ma'aikata nawa ne suke share masallaci suke wanke banɗaki suke kula da kaza suke kula da kaza suke gadin masallaci suke kaza a bani mutum biyar zan rinka biyan su albashi na shekara biyu shekara uku ba za ka iya ba a'a amma kuma kullum a masallaci kake sallah da ba a rufe shi ana goge shi ana gyara shi da baka gan shi kai sha'awa ta ba yanzu wannan kudin wani ne wannan abu wannan tayar din kudin wani ne wannan fankar kudin wani ne fitilar din kudin wani ne wannan microphone din da nake magana kudin wani ne kai mai sa zaka boye kudin ka ba zaka ba addinin Allah yake ba in wani bai bayar ba yaya za a yi wa addinin Allah aiki mala'iku kuke jira Allah ya turo shi la kai malamin makaranta ne me kai wa addinin Allah aiki a cikin karantarwarka tunda baka da kudin da aka bayar a makarantarka ka koyar da tarbiya ko ku kana cikin masu hana dalibai ma sallah kan lokaci ko ku mugu ne kai mai kada yara a jarabawa mugu magetaci dan a ji tsoronka kana musulmi kana kada yayan musulmi aikin banza za ka yi ritaya za ka sauka ka dawo wanda yake da kuɗi ma wanda yake da babbar kujera ma da ya yi ya saukai ritaya ya ƙare balata kai miskini yana alfahari a yana zubar da suwayi za a zubar da kai kai ma a kiyama ya kamata mu gyara halinmu da ɗabi'unmu ba wai shin fadi ba na kada su aini ba a cin kwas ɗina za ka je kwas ɗin Allah ai akwai kwas ɗin Allah a gaban ka yau mai kiyamaci likita wace gudunmawa ka ba addini talaka zai zo wajenka bai da lafiya yunwa ta dame shi ka rubuta masa maganin naira dubu talatin bai da naira talatin aljihunsa kana da asibiti ba za ka iya cewa ka yafe mai ba ba za ka rinka zuwa kana fita ba bari gaya muku wani abu da wallahi a ƙasar nan malam kiristoci suke ɗebo likitocinsu da magunguna a mota su shiga ƙauyuka sai su sati guda a ƙauye suna ba mutane treatment suna maganin ƙaba suna maganin malaria suna maganin kaza ƙungiyar likitoci a najeriya ta musulmi iman allah ƙara musu imani wannan ƙungiya tana da ƙoƙari amma kowa ne yake ba ta taimako kuma kowa ne ya san ƙungiyar likitoci iman ƙungiya mai taimako mai agaji miliyan nawa ka zuba musu a kawon ɗinsu kace in an samu marar lafiya a asibiti da ba zai iya biyan kuɗin magani ba ku ɗauka ku biya masa wanda ba zai iya biyan gado ba ku biya masa wanda bai da kuɗin motan ko maganin su an sallame shi ku biya masa wanda yake da ciwo dawwamamme na hawan jini ku ce duk wata ya zo karɓi magani akwai mutumin da wallahi har ya mutu zai tunka shan magani kuma daga cikin maganin da ya fi kowanne tsada a magunguna maganin hawan jini maganin ciwon suga kuma shi ne ciwukan da suka addabe mu yanzu ba za ka iya tunani ka ba da gudunmuwarka ba ba za ka iya shirya wata kungiya da za ku rinka taimakon talakawa ba direban mota ne kai wace gudunmuwa ka ba addini dan kasuwa ne kai wani taimako ka ba addininka al'amalu liddin wace gudunmawa ka bayar zakkar da kake da ita awa-awa ka bawa zakkar bawa 'ya'yan abokanai na zakkar rabawa matan abokanai na zakkar bawa wanda ya fi gaishe ni zakkar riya zakkar naira dubu ɗaya dubu biyu kana ba da miliyan ɗari kana raba mutane dubu biyu saboda baka da kirki ka ba mutum abin da zai magance ya sai buhun shinkafa ɗaya ba za ka iya bashi ba kun wulaganta addini mutum sai abin da ya gana ma zai yi ba wanda ya sai ma magana sai ka yi wa addini aiki za ka shiga aljanna kwana musulmi abin da zan rufe da shi a ƙarshe akwai wani abin da ya zo mana marar daɗi wani yaro ne ɗan garin nan ya aka yi aka yarda musulmi ne yarda yanayi na rayuwa ya sa yarda amma da ke Allah rubuta mai musulunci aka sake dawo da shi ya musulunta to da ya yardan ashe ya yi ƙarfi a cikin kafircin ya ƙulla alaƙoƙi da su ya san abubuwansu sai suka biyo shi sai kotu sai shari'a sai kurkuku suka ce suna bin su kuɗi dubu ɗari uku da wani abu na kaza na kaza na kaza ya ce shi ma ai yana da kaza yana da kaza yana da kaza yanzu yaron nan saboda ya musulunta an ce in zai dawo kiristanci kafirci to an bar masa wannan in kuma zai dawo ba yana nan a daure a gidan kurkukun nan to za a neman masa taimako a nan sai mun ciro shi ɗari uku banza wallahi sai an ciro shi da haka muna sanar da mutane kowa ya bada su ga akwati ga akawun nan ba na masallaci nan mu zo muku da albishir sati mai zuwa mun ciro shi za mu iya kokarin mu sai mun ciro shi in dai akan musulunci ne aka daure shi sai mun ciro shi ɗaya kenan na biyu ga masallacin mu na mata shekaru yayi yana barin ruwa yanzu haka matan nan a cikin jika suke akwai masu zuwa tun da su ba su shimfida kafet ɗinsu a nan masallaci suna ibada amma masallacin na mata yadda ka san kwari zuba yake su abinda muke da bukata dakin ɗinsa muke so a zuba kurin a sa masu kankare baɗi ma ne muke muko mu gina sama kuma shi ma mun buɗe ƙofar ba mu bari su ta jigewa da ruwa ba mun yi gyaran mun yi gyaran mun yi gyaran na kwana ya ƙi gyaruwa kurin kankare za a zuba masu a sa filoli ƙasan haraba ce saman ma haraba ce ga shi nan na gaya muku al'amalin litin duk wanda zai yi ga akawun da masallaci ko ya zo ya same mu mu ba shi dama ya zo ya taimaka wa addinin Allah yanzu nan haka yanzu nan in ka je ka gani wallahi a ji gaske akwai wasu abubuwan ba su da daɗin fada duk wanda ya yi wa Allah aiki ya sai wa kansa aljanna ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله